بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin biyar ga watan jumada al'akhira a shekara ta 1437 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 14 ga watan uku a shekara ta 2016 na lissafin miladiya za mu tashi yau a darasinmu na goma sha bakwai a karatun da muke na littafin a fadulul islam na malam muhammad bin abdulhab tare da sharhinsa na malam salih ali sheikh makon da ya gabata mun tsaya inda malam ya fara mana sharhi akan hadisi na farko a wannan littafi wajen bayanin falalar musulunci falalar musulunci wanda ya bayyana mana dama tun a can baya ana kallanta ta bangare biyu fifikon da musulmi suke da shi akan sauran al'ummomi saboda riƙonsu ga musulunci na ɗaya kenan ɓangare na biyu na kallon wannan falala shine falalar da shi musuluncin yake da ita akan musulmi ma'ana falalar musulmi akan sauran al'ummomi wannan ɗaya kenan ta biyu kuma falalar da musulunci yake da ita akan musulmi wato saboda zaman ka musulmi Allah maɗauki ya baka falaloli da yawa ƙarin lada gafarta zunubai haske da za ka yi tafiya da shi da cire ma kokonto da makamancin waɗannan to bayan mun ji ayoyi guda uku da suke da alaƙa da wannan mun fara karanta hadisi guda na farko hadisin bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yake cewa wato daga Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa masalu masalukum ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء wannan hadisi da mu karanta shi da tsawon sa cike makon da ya gabata wato kwatankwacin ku kamar tsakanin ku da ahlul kitabai ne yahudu da nasara kamar mutum ne wanda ya dauki yan kwadago su yi masa aiki to nan inda muka tsaya shine inda malami ke gaya mana cewa nan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da lafazin kamasali rajulin ista'jara ujara gashi kuma misalin asali ana so a bada misali ne tsakanin Allah subhanahu wata'ala yadda bayinsa suke aiki kuma zai ba su lada amma sai kwatanta shi da mutumin da ya ɗauki ma'aikata su yi masa aiki kuma sai ya zo da shi a cikin misalin kansa a cikin hadisin ya zo da shi da za mu gane dama Allah ake nufi to amma ba a nufin cewa Allah shine rajul din amma kwatance ne na hali da hali to a karkashin wannan ne shine malamin ya kawo mana aya da cikin alkur'ani da yake ce mana dama ai dama irin waɗannan misalai Allah kan buga su a cikin alkur'ani Allah kan sa irin wannan misalai ya kwatanta wani abu da wani abu ya kwatanta haƙƙinsa da haƙƙin bayinsa ya kwatanta masu bauta masa da masu bauta wa gumaka don masu hankali su gane ita ce wannan aya da Allah maɗauki ke cewa wa daraba Allahu matsalar rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim wannan aya akan ta muka tsaya ko mun fara magana sannan muka ce za mu dawo kanta za mu sake tashi insha Allah to Allah subhanahu wataala a wannan aya abin da yake cewa wa daraba Allahu masalan Allah ya yi wani kwatance da wani misali rajulaini wasu mutum biyu ahaduhuma abukamu ɗayan su bebe ne baya magana ƙari kuma akan haka la ya ƙadiru ala shay'in baya iya yin komai ba wani abu da zai iya wa huwa kallun ala maulahu kuma shi nauyi ne kawai wahala ce akan ubangidansa saboda ba abin da zai iya sai dai shi ai masa ma hidima maimakon yayi ubangidan hidima aina ma yuwajjihu duk inda aka fuskantar da shi aka juya shi la ya'ti bi khairin ba zai zo da wani alheri ba hal yastawi yanzu shi wannan da shi da wa man ya'muru bil adli da wanda ke umarni da adalci za su zama daidai shi wannan kuma mai umarni da adalcin wa huwa ala siratin mustaqim gashi akan hanya madaidaiciya kun ga wannan ai za mu ga kwatance ne Allah mu dauke mana anan ko kuma dawa dawa ake kwatantawa Allah subhanahu wata'ala yana kwatanta gumaka ne da ake bauta musu waɗanda ba su da hankali ba sa magana ba sa ji ba sa iya yin komai ko da su aka zo cutarwa ba za su iya kare kansu ba to shin za su yi daidai da wanda akan adalci yake shine Allah subhanahu wata'ala yana umarni da adalci shari'arsa gaba ɗayanta adalci ne babu zalunci a ciki a haka ƙur'ani duk abin da ke cikinsa duk ma littafan da ya saukar abin duk da ke cikinsu na labari gaskiya ne abin kuma da ke ciki na hukunci adalci ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkami kamar da Allah madauke kwatanta ya kuma siffanta alqur'ani cewa kalmar ubangijinka ta cika ta bangaren gaskiya da kuma adalci duk labarin da ke ciki na maganar Allah to gaskiya ce duk kuma hukuncin da ya faɗa shi ma adalci ne to kaga shi zai yi daidai da wannan wanda baya magana gunkin da baya iya cewa komai ai kaga ba daidai yake da Allah subhanahu wata'ala bal malamai suna cewa wannan kamar da al-Imam tabari ya ambata yana cewa hadha masalun darabahu Allah ta'ala li nafsihi wal alihati dan kaga abin yadda ya fito cewa wannan misali ne da Allah madauki ya sanya tsakaninsa da gumaka ka dubi yadda Allah maɗaukaki ya siffanta kansa komai nasa adalci duk labarinsa gaskiya ba zai yiwu ya yi daidai da gunki da baya ji baya gani baya magana baya iya kare kansa ballantana ya kare wani kullum muna zancen rashin ikon gunki akan kare kansa mukan zo da kissar amr ibn al-jamu ko wanda ya zo gida ya samu yana bautawa gunkinsa a gida samari zamanin su mu'adh bin jabal da makamantansa suka zo suka yi gangan ko suka shiga gidansa suka ɗauki gunkin suka jefa shi a kwata da ya dawo ransa ya ɓaci ya ɗauko gunkin ya wawanke shi ya take aje shi a inda yake a cikin gida ya tafi washe gari suka sake ɗauka suka jefa shi a kwata a wata tsohuwar rijiya ana zuba kwata da ƙazanta da shara har da mushen kare a ciki shine da ya zo ya gani bayan an yi sau uku shine yake cewa wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wa tabi'rin fi qar yace wallahi kai da ilahi ne wanda ya cancanta a bauta masa ba zai yiwu a ce da kai da kare a haɗa ka a cikin tsohuwar rijiya ta kwata da ƙazanta ku zama tare ba tun daga ranar ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan dama sifa ce sananniya dangane da duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba ba shi da iko akan komai to dai abin da yasa malam ya kawo mana wannan aya dan ya nuna mana cewa a qur'ani ba iya wannan misalin bane dan kada wani ya ce ga misali a hadisi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kafa misali ya kwatanta Allah ya ba da wani labari kamar ya ba da shi da mutum da ya ɗauki ‘yan kwadago ko to shi ne malamin ya ce kar ka kawo wannan sai kawo a cikin alkur'ani ma an saba irin wannan kwatance da irin wannan misali to shine sai yake cewa wa nahwi zalika min al-ayati da makamantan irin waɗannan na ayoyi allati fiha hada tamsilu wanda a cikin su akwai irin wannan kwatance da misali da ake bayarwa wa tamsilu yace wannan kwatance tamthilu halin bi hali kwatanta wani hali ne da wani hali tamthilu amalin bi amali kwatanta aiki ne da aiki da halin yahudu da halin nasara da halin musulmi da aikin yahudawa da aikin nasara da aikin musulmi shine aka kwatanta maka kawai a nan saboda a ƙarshe dan ya bayyana cewa bambancin ladan da aka bayar an bayar ne ta ƙashin falala duk da cewa kowa an ba shi ladan aikinsa gwargwadon alkawari da aka yi an yi alkawari da yahudawa daga safe zuwa tsakiyar rana wato tsakiyar wuni wato sha biyu misali an yi alkawari da kirista daga tsakiyar rana zuwa la'asar sannan an yi alkawari da musulmi daga la'asar zuwa faduwar rana in ka kwatanta lokacin lokacin yahudawa aikinsu ya fi yawa na nasara ya fi na musulmi yawa na yahudu ya fi na kirista yawa amma kaga duk da haka sai zama an baiwa musulmi kirati biyu sannan kuma su yahudawa da kiristoci duka aka ba su kirati ɗaiɗai wasu malamai a sharhin da suka yi ma wannan hadisi sun bayyana cewa daga cikin hikimomin in mun lura ai yahudawa sun yarda da annabi musa sun yi imani da shi kiristoci sun yarda da annabi isa sun yi imani da shi kiristan da ya yi imani da iya annabi isa bai yarda da annabi musa ba to yana nan a ya yi watsi ko in ce kai ya tsaya iya wannan abin da ya imani da shi sai allah maɗauki ba shi lada ɗaiɗai amma kun ga musulmi fa musulmi sun imani da annabi musa da annabi isa da haka ko ta wannan sun cancanci a ƙara musu wata falala ɗin ba lallai iya maganar lokacin aiki ba to kuma gaba ɗaya dai falala ce ta Allah maɗaukaki da yake baiwa wanda ya so ga wasu ayoyin guda biyu malam bai kawo su ba saboda dai dacewa da waɗannan ayoyin su ma dan mu ga cewa misali a cikin alkur'ani irin wannan ba guda ɗaya bane Allah subhanahu ta'ala a cikin suratu ar-rum a aya ta 28 yana mana wani kwatancen yana cewa ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم Allah maɗauki na bada misali shi ma don mu ƙara ganewa ya ce daraba lakum masalan Allah ya sanya muku wani kwatance ya kwatanta wani lamari min anfusikum a ƙashin kanku ku mutane da ake wa magana hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka a cikin abin da daman ku ta mallaka na bayi kuna da abokan tarayya fi ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku da shi ai mun arzu ma'ana kamar Allah na cewa ne mun arzuta ku da abubuwa zaka ga mutum yana da gida yana da dukiya mai yawa yana da abubuwan hawa da ya mallaka wannan nasa ne Allah ya bashi to shin kun yadda a sanya muku kishiyoyi a cikin wannan abin da kuka mallaka kuma kishiyoyin ya zama daga cikin bayinku bawanka da ka mallaka shi ma mallaka ne kamar da ka mallaki gida har ka mallaki mota kuma kana da bawa sai ka yadda a ce wannan bawan duk abin da ka mallaka kun mallaka tare bawan ya iya zuwa ya ce wannan gidan nima nawa ne matan ciki din nawa ne nima dukiya duka tawa ce bawa ya zo yana kafafa cewa abin da ka mallaka naka ne za ku yadda da wannan Allah maɗauki ne ki sa mana wannan misali don mu ga girmansa in har mu ba za mu yadda a sa mana kishiyoyi a abin da ba mu muka mallake shi haƙiƙanin mallaka ba Allah ne ba mu kun ga abin da ya nuna mana kenan don ku gane cewa asali mallakar ma fa dama ba mu yayi ba mu ne muka kirkiri abin kamar shi kun ga shi ya mallaki komai milkin Allah milki ne hakiki milk ana nufin mallaka mallakar Allah ga komai mallaka ce ta hakika duk ko wani wanda ba Allah ba to duk abin da ya mallaka mallaka ce ta aro zuwa wani lokaci ko ba haka bane to amma duk da haka duk da cewa aro aka bashi da kulawa da riƙewa da kiyayewa ba zai yadda a ce wani wanda ba shi ba ya yi tarayya da shi wajen wannan mallakar a ce gidansa su raba matansa su raba abin hawansa duk su raba babu mai yadda da wannan sai har yake ba da misali ce a har ya zama kuna tsoronsu kuna tsoron kila za su mamaye wani abu na dukiyar taku ka khifatikum anfusakum irin yadda kuke tsoron junanku ba waɗanda ba bayi ba ku ƴaƴa waɗanda ba bayi ba ai a junanku ba kwa son wani dan uwanka wanda yake shi ma ba bawa bane matsayin ku dai shi ma ɗa ne yantacce ai ba za ka so ya mallaki wani abu naka ba to in har ba za ka so wannan ma ya mallaka ba ballanta na bawa bawan da kai ka mallake shi kaga ba za ka ji daɗin ya zo ya taya ka mallaka ku mallaki wani abu tare ba to ya za a yi ga Allah da ya mallake mu ya mallaki abin da ya bamu dan me mu kuma za mu je mu ɗauki wasu abubuwan bauta muna bauta musu koma bayan Allah a kuma wannan inda mutum yana da hankali zai gane wannan misali cewa hakikatan misali ne wanda yake fi mahallihi kuma zai isar da sakon cewa lalle wajibi bawa ya mai da hankali ya kula da haƙƙin Allah madaukaki akan kansa aya ta biyu suratul zumar aya ta 29 Allah madaukaki shi ma yana faɗi ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل Allah maɗauki ya buga misali ya sanya wani misali da wani mutum mutum ne bawa fihi shuraka'u an yi tarayya a kansa wajen mallaka ba mutum ɗaya ne ya mallake shi ba wancan ya mallaka wannan ma yana da mallaka kowa yana da shaya a kansa gashi shi kaɗai ne kuma masu mallakan nan mutashaki suna masu rikici a tsakaninsu ga mummunan hali in an ce shak mai mutum mai abin nan muta shakhis bayan cewa yana rikici da dan uwansa to kuma sannan shi sayyi'ul khuluqi ne mai mummunan hali ne dina cikin sifar wannan mai wannan suna din to mutumin da mutane da yawa suka mallake shi ba mutum ɗaya ba kuma sannan suna rikici a kansa sannan Allah madauke cewa wa rajulan sannan da wani mutumin shi kuma a gefe guda shi kuma salaman lirajuli salaman ana nufin khulusan ma'ana shi kadai a keɓance tsantsa mallakar mutum ɗaya ne shi kadai Allah maɗauki ce hal yastawiya ne masala shin sun yi daidai wajen misali wannan mutum ɗaya ne ya mallake shi wancan kuma mutum wajen ɗari sun mallake shi sun yi daidai ba su yi daidai ba to kun ga haka nan misali ne da mumini mai bautar Allah Allah ne mallake shi shi kadai wancan kuma kafiri mushriki mai bautar gumaka daban-daban daban yana bauta gwargwadon adadin abubuwan da yake bauta gwargwadon mallakar da aka yi masa duk da cewa ba mallaka ce ta hakika ba to kun ga shi ma wannan misali ne dan Allah nuna mana cewa hakikatan ana misali a cikin alkur'ani ba wani abun mamaki bane don haka in mun samu misali a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma yayi daidai ba kuma wani abun tambaya bane ko rikici Allah sa an fahimta al'amuru thani mu koma littafin lamari na biyu inda ƙaulihi a mun tsallake aya wani abu ko da yace halin bi halin tamthilu amalin bi amalin bima yuqarribu al-amra ila sami'ihi wato wannan asali misalin ana bayarwa ne ba ana kwatanta Allah da halittarsa bane amma ana kwatanta hali da wani halin da aiki da wani aikin da abinda zai kusantar da lamari zuwa mai sauraro yadda mai sauraro zai saurari abin ya kuma gane shi shi yasa a wasu wuraren Allah mai cewa kazalika musarrifu al-ayati li qaumin ya'qilun dan haka muke buga misali ga mutanen da suke hankalta duk inda ake sa misali Allah madauki na na kwatanta shi ko ga masu hankali ko ce masu tuntuntuni masu tafakkuri li qaumin yatafakkaru yana nan da yawa cikin alqur'ani to al'amari na biyu inda qaulihi inda yake cewa استأجر أجراء ينزل من كوما حديث كوما حديث مغنش مثلكم ومثل أهل الكتابين kwatankwacinku da kwatankwacin ma'abuta littafai guda biyu yahudu da nasara kenan kamar sali rajulin kamar wani mutum ne ista'jara ujara to sai ya ce wannan fadin sa dai ce ista'jara ujara alista ijaru huna wannan ɗaukar 'yan kwadago ɗin da aka ambata hal huwa haƙiƙatun shin haƙiƙani ne cewa Allah ya ɗauke mu a matsayin 'yan kwadago muna aiki zai biya mu mun gane wannan bi annal masala da cewa wannan kwatance da aka buga magrubun alal istijari fi'lan ma'ana misali ne da aka sanya shi ana nufin aikin ne kwadago na musamman haka Allah ya dauke mu wa anna ibn adama kuma cewa shi dan adam ista'jarahu Allah jalla wa ala Allah ya dauke shi aiki ne faj'ala lahu ajran ala amalihi ya kuma sanya masa lada da zai biya shi akan aikin da ya aikata aw anna hadha ko kuwa wannan kwatance kawai aka yi an yi shi littattaribi don kusanto da ma'ana ne ga mai hankali ya gane walaisa li haƙiƙatil ajiri ba wai haƙiƙanin kwadagon ake nufi tambaya ce malam ya yanzu wace amsa za ku ba su misali ne kawai ko ku haƙiƙanin kwadagon ne a ɓangare biyu ne na sani da yawa za mu ce misali ne saboda mun tuno darasinmu na littafin wannan tajiridin tauhid to a tajiridin tauhid can mahangarsa daban nan kuma mahangarsa ne yau don haka shi yasa ya gaya mana zai gaya mana a nan haƙiƙanin haka ake nufi tunda Allah mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi to ba zai faɗi abin da ba hakan ake nufi amma wancan na baya da muka karanta a tajiri da tauhid ana magana ne akan alaƙar ibada da sakamako da Allah zai bayo mutum me hikimar yin ibada don me muke bautawa Allah kuma shin wannan bautar ita ce za ta zama don ita ita za a kalla ta ɓangaren ba da sakamako a yi keke da keke iya abin da kai iya shi za a baka shine a can aka ce mana a'a ba haka bane akwai rahamar Allah akwai falalar Allah akwai kari amma a wurare da yawa zamu ga a cikin alqur'ani Allah madauki yana faɗin cewa za a bawo da sakamako a kira shi sawab a kira shi ajr ko to tunda ya kira shi ajr ne ya kira shi sawab sakamakon aiki da ladan aiki to sai mu dauke shi hakan ne mun yi an ba mu lada amma wannan baya hana an ƙara mana falala mun fahimci abin don haka shi da abin da ke nufi cewa hakika ake nufi ba kawai kwatance ba to sai shi gaba yake cewa al-mu'tamadu abin da yake abin yarda da dogaro wanda yake shine zance dahir inda ahli sunnati wal jama'a a wurin malaman sunna fi nazairihi a makamantan irin wannan misalan fil kitabi was sunna a qur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ala haqiqatihi cewa ana ɗaukar sa ne akan haƙiƙanin sa cewa i da gaske ne Allah ya ɗauke mu mu a matsayin mu yi aiki zai ba mu lada alƙawari ne za mu yi zai ba mu lada amma bangaren ba da ladan ne ba irin na dan adam yake yi ba na dan adam shine yake yin na keke da keke kayi aiki kaza a baka iya wannan kayi kaza a baka iya wannan amma kun ga saboda nasa akwai falala ai shi yasa dama a kawo mana ma wannan hadisin anan ai ga waɗancan an musu iya abin da aka yi alkawari da su aka ba su mu kuma musulmi sai Allah ya ba mu ninki na abin da ya ba su kaga wannan ya kuma nuna menene wannan ƙarin falala ce daga gare shi ba wai kawai maganar cancanta ce kawai ba amma duk da haka aiki ne aka ɗauke mu mun gane zancen to sai ce wa annahu ajrun ala haqiqatil ajri lada ne wanda aka yi akan haƙiƙanin harkar kwadago wa huwa ma yu'ta min al-iwad abinda ake nufi da ajr shine abinda ake bayarwa min al-iwad iwad shine musanye ka bada kaza a baka kaza shi yasa harkar cinikayya a fiqhu a lafazin malaman fiqhu istana suke kiranta aqdu mu'awada aqdu mu'awada duk abin da za a yi ka bani wani abu in baka wani abu shi ake ce mu mu'awaba musanye eh ba ni gishiri in baka manda kamar da bahaushe ke cewa ko to wannan asali akan haka a gina asalin ajir sakamakon ma'anarsa kenan liqa'a amalin min al'amali sakamakon wani aiki daga cikin ayyuka in an ce liqa'a ma'ana madadi ne a madadin abin da ka aikata na wani aiki liqa'a ma'ana shi ma kamar ka ce iwadan an a madadin abu kaza sakamakon abu kaza shine ma'anar liqa'a ba haduwa ake nufi ba kamar suna amfani da shi a larabcin yanzu a ce in lieu of a kun san wannan lafazin ko masu wannan a ce ka ba da wani abu a baka shi ma a madadinsa to shine asalin kalmar fassara ta kenan na liqa'a shine ma'anar in lieu of cewa ka ba da wani abu kai ma kuma a madadin abin da ka bayar din nan sawa'un wani abu ka bayar a ba kuɗi ba za a baka kuɗi ko aiki kai a baka kuɗi ko kuma kamar da bahaushe ke cewa ba ni gishiri in baka manda abin da ake cewa trade by barter ka ba da wani abu shi kai ma a baka wani abun irinsa shine liqa'a amalin min al-a'mali wallahu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti iwadan yana bada wani sakamako liqa'a amalin sakamakon wani aiki ma'ana a madadin wani aiki nan da liqa'an da iwad duk za su daukar ma'anar da wallahu subhanahu huwa alladhi sammahu ajra Allah ne kira shi ajr kun gani shi yasa anan malamai suke girmama lafazin da Allah madaukaki ya amfani da shi a ko ina a cikin alqur'ani kamar yadda muka sani a babin asma'i wa sifat duk da a wasu babin da ba na asma'i wa sifat ba an fi sakin jiki a ce i Allah maɗauki ya amfani da lafazi kaza amma kaza ake nufi babin sunaye da sifofi kutun da magana ce ta gaibi duk abin da Allah dangana wa kansa to ba a canza masa ma'ana mun gane wannan amma akwai inda za a ce a tafsirun ne bil lazimi inda ba zai ɗauki zahirin tafsirin ba saboda zatin Allah maɗaukaki daban yake da abin da aka ba da misali to sai a ce tafsiri ne bil lazimi a ce abu kaza ake nufi kamar yadda Allah maɗauki ya cewa kullu shay'in halikun illa wajha kowanne abu mai halaka ne banda fuskar Allah to anan zaka fassara shi da fuskar Allah wannan kuma baya hana ka ce fuskar anan kamar da malam ibnu kasir ke ambatawa da wasu ba ba ibnu kasir ba su ce fuska aka faɗa anan amma ta kunshi zatin Allah duk gaba daya cewa komai zai halaka banda zatinsa don ba zai ba ce a zatin Allah sauran abubuwa su halaka fuskar kawai ta tsaya ba wannan ana ce masa tafsirun bil lazimi tafsirun bi allazim ma'ana lazimin zancen tabbatar da fuskar yana tabbatar da zati baki daya kuma wani zai ce to wannan ba tawili bane sai ba tawili bane tunda ai ba a faɗin fuskar sai saboda akwai fuskar kada wani ya ce ai an canzawa ita fuskar ma'ana an kira ta zafi kun gane zancen ai dama fuskar tana nan amma dama da babu ita da ba za a kira fuskar ba da sai a kira wani abu daban wanda yake don haka an faɗi fuskar ne saboda dama fuskar Allah ya siffantu da ita to amma ana nufin kuma zafi baki daya wani shine at-tafsir bil lazim wanda dai mu kyale abin da nake nufi dai anan shine in Allah maɗauki ya faɗi wani lafazi a Qur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani lafazi a hadisi to in zai yiwu ka ɗauke shi akan haƙiƙanin zahirinsa to haka ya kamata in ba zai yiwu bane shine ake buƙatar a yi tawili a ce abu kaza aka ce amma abu kaza ake nufi mun gane wannan yau to wannan ya fi ƙarfi a wasu babin daban wanda ba na asma'i wa sifat ba musamman kamar yanzu a wannan zancen na lada ne ko ba lada ba to amma ko anan din abinda malam yake gaya mana shine abinda malaman sunna suka tafi zuwa gare shi a dauke shi cewa i kwadago ne kamar yadda Allah ya kira shi kwadago kar mu canza masa ma'ana ko da dai ba irin na dan adam bane yadda zai baka iya aikin da kai Allah zai baka abin da kai da kuma kari akan abin da shikenan insha Allah an gane yace wallahu subhanahu huwa alladhi sammahu ajra wa nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi sammahu ajra haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya kira shi lada falidhalika huwa ajrun ala alhaqiqati don haka lada ne bisa haqiqa ajrun fi muqabalati amali lada ne da yake fuskantar wani aiki ma'ana kayi aiki aka baka shine ma'anar muqabala abin da ke fuskanta kayi an baka kaza ma'ana sakamako a sakamakon aiki وليس التعبير بالأجر أنه تعبير على المجاز أمفاني دي da lafazin al'ajir ba majazi ba ne hakika ne mun sha magana akan me majazi da hakika ko akwai hakika da majazi a gun malaman balaga wanda da tattaunawa dai ta malamai akan akwai shi ko babu shi wannan dogon zance ne a wannan mahallin ba nasa bane amma dai akwai tattaunawa ta malamai shin akwai majazi a larabci ma ko babu kwata-kwata na taɓa ambata mana nan ko ina jin ba amma daɗe ba yau to mu kyale shi sai ce wa hadha yace wa hadha al-misal ko na tsallake wani abu ko aw annahu ta'birun ala at-tamthil yace ko kuma an yi amfani da wannan lafazi ne kawai dan a buga misali yace laysa kadhalika ba haka bane bal huwa ajrun ala al-haqiqati eh maganan talada ne haqiqa dan haka abinda kai aiki za a baka aiki sa kun ga Allah madaki ya ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yara yau da haka ashe sakamako ne na aikin da muka aikata ake bamu mu Allah madauki ya in ba baka kira shi ya dauke mu kwadago ba domin shi ba amfanuwa yake ba kila wannan ne zai sa mutum ya ce ai ba a kira shi kwadago ba eh dama Allah ba amfanuwa yake da ibadar da muke masa ba mu dan amfanin kanmu ne sabanin wanda ya dauki ma'aikata su yi masa kwadugo misali kofar gidansa ruwa ya zaizaye kwazazzabo za a yi masa ciko a kawo tifa ta ƙasa a aje su kuma su zo su yi masa su daddabe wurin wannan kuga kwadugo ya dauke su ya amfana ko bai amfana ba ya amfana amma Allah madauki baya amfanuwa da komai saboda mu ba mu isa mu amfane shi da wani abu ba kuma shi baya buƙatar komai a wurin mu amma aikin da muke yi duka dan amfanin kanmu ne to amma nan girmama lafazin ne kullum in kana karanta littafan malamai za su dora ka akan wata turba mai kyau shine ka kiyayi kuma kada ka bari ka saba da in Allah ya faɗi wani abu ka ce ba haka bane za ka ci gyara a ciki kar ka saba da wannan abu ko da akwai inda wani wurin za a ce wuri kaza an faɗi kaza kaza ake nufi to amma kar ka saba da wannan ya zama maka ko ina kawai za ka iya canza ma'anar abin da Allah maɗauke faɗa domin Allah ya fi kowa sanin lafazin da ya cancanta ya amfani da shi wajen maganarsa abin da ya kamata ka tuno ke shin Allah da ya zaɓi lafazin ajiru in akwai wani lafazin da ya fi amfani kai da kake hangowa me yasa Allah bai amfani da shi ba sai ka girmama Allah ka ce kai Allahu a'lam Allah shi ya fi sanin abin da ya dace a yi amfani da shi amma abin da muka fahimta a nan dai shine hakikanin yadda Allah ke nufi inda wata ma'anar ta lazimi a ce i kaza ne amma kaza ake nufi wannan duk ba matsala muddin dai ba zai kai ga a bata ainihin lafazin ba da ake amfani da shi ko aka yi amfani da shi a cikin alkur'ani ko hadisi wannan dai mu bar shakatin da an fahimta to sai ke cewa wa hadal misalu wannan misali fihi taqrirun lidhalika akwai abin da ke tabbatar da haka haythu qala yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce كمثل رجل استأجر أجراء كمر متني da ya ɗauki ‘yan ƙwadago wa masala kuma ya yi misali bi annahum ya'maluna fi zamani cewa suna aiki a wani zamani kun ga ‘yan ƙwadago ko dama ai haka aiki suke ko za su yi aiki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma za a ba su lada kaza lada kaza za ka kenan yana nan akan misalinsa a hakika ne ba makwatance ne kawai ba wa a'tahum ajran ya kuma ba su lada ƙiratsai ne ƙiratsai ne akwai ya'un a abin nan kafin ra'u ƙiratsai ne ƙiratsai ne fi hadi al'ummati a wannan al'umma din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hadha huwa haqiqatul ajri wannan kuma shine haƙiƙanin ba da lada na kwadago yace wa hadha lahu fawaidu fawaiduhu al-kathira fi at-tafsir yace wannan hadisi ko wannan magana tana da fa'idojinta da yawa wajen tafsiri wa fi fahmin nasusi wajen fahimtar nasoshi shine dai abin da na gaya mana in kana amfani da nasoshi kuma kana fassara ayoyin alkur'ani to kai kokari ka saba da irin wannan maganar duk abin da Allah ya faɗa to ka bar shi a yadda ya faɗa in yana da wata ma'ana ma a cikin ƙarin bayani ka ce yakan zo da ma'anar kaza amma nan din ainihin abu kaza din da Allah ya faɗa ka bar shi akan haka zahirin lafazi kullum ka zama tare da shi ya fi a ce ka yi amfani da hankalinka ka nuna wata ma'ana cewa ba haka take idan ka samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara maka wannan aya cewa abu kaza ake nufi da ita ba zahirinta ba shikenan sai ka dauka saboda wanda yafi kowa sanin alqur'ani shine baka wannan ilimi amma dama abin da ake tsoratar da kai ka yi amfani da hankalinka wajen canza ma'anar maganar Allah subhanahu wa ta'ala yace wa fi masaila iddati a cikin matsaloli kuma daban min masail shari'ati matsaloli a cikin matsalolin shari'a wal aqidati da kuma aqida aiban har yanzu duk zaka samu fa'ida na yadda zaka yi mu'amala da waɗannan nasoshi to nan da duk tambihi ne qala alaihi salatu wa salam koma kan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kamathali rajulin kamar kwatankwacin wani mutum ne ista'jara ujara ya dauki aikin yan kwadago su masa aiki fa qala sai yace man ya'malu li wane ne zai mun aiki min ghadwatin ila a nisfin nahar daga safiya zuwa rabin yini ala qirati zan bashi kiradi da fa'amilat al-yahudu yahudawa suka yadda suka yi wannan aiki thumma qala man ya'malu li hadda zuwa ƙarshen hadisin ko yawa nan ya nanata mana hadisin ne saboda makon da ya wuce a kunga mun karanto shi baki daya to yana gaban kyale ki mu je kan sharhi tunda dai ku riga kun gane gashi nan kuma a gaban ku to nan sai ce munasabatul hadisi lil babi dacewar hadisin da wannan babu ai wani zai ce wannan hadisin yana magana akan wani lamari shin hadisin ya dace da a kawo shi a wannan babin babin nan namu ne me babu fadlil islam falalar musulunci ta bangare nawa ake ganin falalar nan bangare falalar da musulunci yake da ita akan sauran addinai da kuma falalar da musulunci yewa musulmi to ta ko ina muka ɗauko muka ga wannan to tana da munasaba to yanzu wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada kwatancen nan ga Yahudawa yanzu mun faɗe shi dai kawai a Hausance Yahudawa sun yi aiki a lokacin da aka yarjejeniya da su an ba su kira ɗaya nasara sun zo sun yi aiki su ma a lokacin da aka yarjejeniya da su daga rabin dare a rabin rana rabin yini sha biyu kenan misali zuwa la'asar su ma an ba su kira guda ɗaya sannan musulmi suka yi aiki daga la'asar zuwa faduwar rana su kuma sai aka ba su maimakon ba su iraki daya kamar da aka ba yahudu da nasara sai aka ba wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iraki biyu biyu mun gane abin to anan me kuka gane na falala ta musulunci wadda ta dace da wannan babi ai kurukuru take saboda zaman musulmi muka samu wannan ƙarin falalar aka ba mu kirati biyu maimakon kirati daya to wannan kuma a cikin falalolin nan bangare biyu a wace miki shin falalar musulunci akan sauran addinai ko ko falalar musulunci akan musulmi duka yauwa zaka ce duka akwai musamman tunda an yi gwama an yi muƙaranar yahudu da nasara kuma ga musulunci ashe akwai falala da musulunci yake da ita akan sauran addinai sannan kuma mabiya addinin musulunci sun samu wata falala ƙari ta ɓangaren ladan da za a ba su ninkin abin da aka bai waɗancan shi ma shi kuma falala ce da suka samu sakamakon musulunci akan su musulmi ne su to wani shine abin da ke so ya bayani munasaba in ce munasaba dacewar hadisin ga wannan babin shin hadisin yana ya dace a sashi a wannan wurin ko bai dace ba ya dace to me ya jawo gashi shi zai bayyana mana yace munasabatul hadisi lil babi أن هذه الأمة سوى ون الأمة اختصها الله جل وعلا ألا ملكتي ياكي بنتيتا من بين الأمم سكان ثورا الأمم بفضل زيادة الأجر دفلل قال اللادة وهذا أحد أوجه تفضيل هذه الأمة على غيرها wannan ɗaya ne daga cikin fuskokin fifita wannan al'umma akan sauran al'ummomi wadda ba ita ba wa ahadu kuma ɗaya ne daga cikin aujuhi fadlil islami ala hadhihi al'umma daga cikin falalolin da musulunci yake da ita akan wannan al'umma fa hada fi ziyadati al-ajri wannan shine na cikin wato ƙarin lada wani da kamar da na ga mun yau wa min anwa'i al-fadli al-ukhra daga cikin nau'o'in falala kuma daban ma zakara ko ma zukira fil ayatin lati qabla qablu abinda aka ambata a ayar da ta zo gabanin wannan shine fil ayatin lati qablu tunda qablu nan munqati'a ce anil idafa zaka sai ta zama mabniya ala as-sukun ala ad-damm yawa ma zukira fil ayati allati qablu da cewa akai qabla kaza akai idafata to sai zama qabla fil ayati allati qablu anna allaha jalla wa ala yaj'alu lil mu'minina nuran wa annahu yaghfiru lahum ai ita ce ayar da aka faɗa kafin wannan hadisin ko yawa kamar yadda ya zo a waccan aya da aka ambace ta kafin wannan hadisi cewa Allah subhanahu wata'ala zai sanya wa muminai wani haske da za su yi tafiya da shi ya tsare su daga wato shakka da kokonto sannan kuma Allah zai gafarta musu zunubansu saboda me saboda imanin su tsoron Allah da kuma imanin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aidan har yanzu kuma mimma ja'a min al-fadl fi nususi غير ma ذكر nan kamar malam ya ƙare magana ne akan wannan hadisi zai shiga mana kuma magana akan a wasu falalolin daban wanda malam muhammad bin abdullahab bai faɗa ba a matanin littafinsa na fadlul islam kun gane? ai mun fahimci malam ya kawo mana ayoyi uku a asalin littafi ayoyi guda uku اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم سننكما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم wannan sai kuma wannan hadisi na kwatance tsakanin yahudu da nasara da musulmi nassi nawa kenan nassi hudu to bayan sa shine nan malam yake so yace akwai wasu ma nassoshin daban da suka yi magana akan falala ta musulunci akan sauran addinai ko falalar da musulunci yake da ita akan musulmi to shine zai kawo mana wani abu daga cikin irin waɗannan falaloli shine sai ke cewa wa aidan mimma jaa min al daga cikin abin da ya zo na falala fin nususi a nassoshi غير ما ذكر بند أبن أكا أنبتا وأن اللتابي أن هذه الأمة شيني سوى وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أكون قلنا بابا ليش بقى متن اللتابي هو ذاك وأن قالي قالي وأنا هنا abinda Allah yake bance al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi shine cewa al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta haɗu akan bata ba me ake nufi da haɗuwa akan bata a ce gaba ɗayansu gaba ɗayan al'ummar ra'ayi ya zo ɗaya akan duk a kafircewa Allah ba sauran musulmi da zai tsaya akan gaskiya wannan lamarin baya cikin siffar wannan al'umma ne Allah ya tsare wannan al'umma har tashin alkiyama akwai masu gaskiya a cikin wannan al'umma ba daidai bane mutum ya zo ya ce ai a cikin al'umma duk ta lalace ba mai gaskiya wannan magana ba ta da kyau Allah maɗaukaki ya tsara ya yadda falala ce da ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al'ummarsa ba za su haɗu gaba ɗaya ai ijma'i gaba ɗaya a ce an kafirce an bar hanya madaidaiciya gaba ɗaya ba a samu ko mutum ɗaya ya tsaya ba wannan ba zai yiwu ba lalle a samu waɗanda suke kan gaskiya har tashi alƙiyama akwai nassoshi da hadisai akan wannan to wannan yana daga ciki sai yake cewa wal maqsudu biha ummatul mu'minin abinda ake nufi da wannan al'umma shine al'ummar mu'minai yana nufin ummatul ijaba mun san al'umma ana kasa ta kashi biyu ummatul da'wa da kuma ummatul ijaba wannan na san kun sani ummatul da'wa ita ce al'ummar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare su baki daya duniya ba ɗaya kenan ma'ana daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake da rai a ran da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi wahayinsa na farko ran da kuma aka ce masa ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddathir je ka fara wa'azi aka commissioning ɗinsa a matsayin manzo mai isar da sako daga Allah to duk mai rai a lokacin yana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma al'umma wace ta da'awa wanda suka yi imani su kuma ana ce musu ummatul ijaba al'ummar da suka amsa kira su ne al'ummar mumini to su ne masu wannan falala din ba al'umma ana nufin kiristocin zamanin yanzu yahudawan zamanin yanzu mutanen indiyan zamanin yanzu masu addinin indu na zamanin yanzu ba ana nufin muminai musulmi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tashin alkiyama to ba za su taba haduwa akan bata ba kun gane zancen to shine sai ke cewa ina ne wal maqsudu biha an ummatul mu'minin المستمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم waɗanda suka riko suka kankame abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa fa innaha to wannan al'ummar da ta makalkale ta tsaya kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai la tajtami'u ala dalalah ba za ta bata ba za ta hadu akan bata ba wannan hadisi ne da malamai suka inganta shi shi malamin ya faɗi cewa wasu sun hassana shi hakika malam albani ma yace sahihi ne la tajtami'u ummati ala dalala ya zo da lafuza da yawa amma wannan lafazin la tajtami'u ummati ala dalala shine wanda ya inganta wannan lafazi ne ingantacce kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana har yanzu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaq ko la yadurru man khadalahu hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalika cewa wannan al'umma ba za ta gushe ba suna masu rinjaye akan gaskiya ma'ana dai har tashin alkiyama akwai mutanen Allah akwai mutane da suke tsaye akan gaskiya kar ka zo ka ce ai yanzu duk addinan ma sun zama rikici gaba ɗaya hanyoyin ai duk rikici ne babu wata ta gaskiya la'alla kana nufin sai kai kadai ko makamancin wannan kamar da akan samu su masu bid'a su fada irin wannan kurin ya dauki cewa gaba ɗaya duk duniya ta lalace ba wani wanda yake kan daidai sai shi kadai kuma irin masu ra'ayin kafirta mutane dinnan masu ra'ayin khawarijawa da za su zo su koma wani ƙauye ko wani jeji su ce duk al'umma sun kafarta wannan ra'ayi ne ba mai kyau ba wani malami yana bada labarin wani mai sa irin wannan aƙida ya rubuto yana bada labari cewa sun fita daga garinsu su adadi masu yawa suka je suka haɗu da masu irin wannan aƙida a can suna zaune tunda dama haka suke zama sai a tsora wani a ce shine shugabansu ya umarni yau ya yi umarni da wannan ya umarni da wancan haka da shine mai musu sallah mai musu mai musu duk har haddi suke yi in wani ya sata a yanke hannunsa wani ya zina a kashe shi in ya taba aure haka suke in sun shiga wannan jeji shi ne yake bada labari sun je iraki ana irin wannan abin nan din nan masu da'awar cewa suna jihadi a wancan lokaci sai ya rubuto yake bada labari sun fito daga garinsu su ashirin da wani abu suka zo suka haɗu da wasu mutum sun fi dubu suna tare yace amma ya zuwa yau lokacin da nake rubuta takardar nan in ji shi babu wanda ya rage musulmi sai ni kadai shi da yake rubuta duk kowa a cikin su wata rana a mu'amalar da sukan ya aikata wani abin da shi ya fidda shi daga addini yau wannan ya kafirta gobe wancan ya kafirta gobe wancan ya kafirta duk a wasu an kashe ko ba a kashe ba shi dai musu hukunci cewa duk sun kafirta saura shi na saboda ko lafazi mutum ya yi akan wani ake kai kafiri ne shi ke nan magana ta kai wannan harka ce da ba daidai take ba kuma mutum ya guji shi sa ake son mutum kullum na sha gaya mana wannan zance idan mutum yana karatu a harkar addini kullum ka rika tuhumar ra'ayinka cewa la'alla na wani shine daidai idan ka fito da wani abu a matsayin ka yi karatu ka je ka karanta kaza ka karanta kaza ka rika bijiro da shi gun abokanka masu karatu ni ku jiya ina bincike na samu wata matsala maimakon ka je ka buga hukunci akan ta ka zo gaban mutane ka ɗora hukunci akan mutane wanda ka tattauna da yan uwanka masu karatu sai ni ku a karatun da nake fahimta kaza ko ba kaza bace sai wani zai ce maka a'a in ana jin ba fa kaza bane dan malam wani ya taba bada fatawa kaza da kaga an taimaka maka amma mutum ya zama yana da infiradiyya da irin wannan kullewar kai din ya cusa ma kansa ra'ayoyi shi kadai ya ya karanta abu ya fahimce su to yana kaiwa ga irin waɗannan hanyoyi din har mutum ya zaci ai gaba ɗaya al'umman nan ba ta da alheri in mutum zai wa kansa adalci ka rika kwatantawa yanzu waɗanda suke manya a cikin nan dattijai sun san shekaru arba'in ma da suka wuce irin jahilcin da ake rayuwa a cikinsa a ƙasar nan tamu a yanzu in ana maganar sai ka ce kamar aljanna ake saboda kokarin kwatanta aikin kirki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan baka ganin wannan irin hasken kallon ko kallo mai kyau ga al'umma to kullum zaka faɗa irin wancan tunani din marar kyau kai tsammanin gaba ɗaya duk an lalace ai in ka tuno da dole ka gode wa Allah cewa a zamanin da muke ciki yanzu alhamdulillah duk da akwai botsarewa da yawa ga dokar Allah da abubuwa saboda sabon abubuwa da suka zo mana na ci gaban rayuwa shine ya jawo inda a wancan zamanin na jahilcin addinin akwai irin wannan ci gaban na zamanin yanzu to barna za ta fi wannan ta zamanin yanzu yanzu alhamdulillah ana kwatanta wani abu yanzu ko jin wa'azi ko jin wa'azi zaka ga duk inda mutum yake a zamanin yanzu yana sauraron wa'azi ko a rediyo zai ji dai yau an ce hukuncin kaza kaza ne da fa ba irin wannan ci gaba da in ka ji karatu fa tamsiri ne kawai da azumi eh haka ake cewa dama tamsiri da azumi shi ke nan ko kuma irin waɗanda za su yi irin labaran yaƙi ɗin nan wani zo ai an yi kaza da kaza da kaza irin su mai tabukan nan wanda kuke ji shi ke nan fada abin da ake ɗauka wallahi banda wannan in kaga mutum na karatu to littafin sai ɗauka ya je gidan malami a zaure yake karatu shi kuma waɗannan masu yin wannan adadi ne kaɗan a kowane gari amma galibin mutane a cikin jahilci ake rayuwa amma yanzu fa alhamdulillah duk da cewa akwai yanzu ganganci ya fi yawa kuma yawa hujja ta fi hawa kanmu fiye da mutanen da suka gabace mu a da shekaru arba'in zuwa baya amma yanzu akwai dai ci gaba ta bangaren karatuttuka wanda da irin waɗannan abubuwan duk ba a samun su a yanzu sai ka ga yara ƙanana sun san maganar hujja yaro karimi zai taimaka kawo aya kawo hadisi duk aina ya ji wannan saboda karatu da yake yaduwa da manya ma ba su san wannan abun ba wata rana na taɓa wucewa a wani wuri musamman ko na taɓa ku labarin ku sai yara suna wasan yar gala-gala inda a riƙe kafa ɗaya ana tsalle ɗin nan wannan abin nan yau langa langa langa nake so ce langa to suna cikin yi sai wani yaro ya zo wucewa sai ce kai wannan wasan kuke yi waye ce muku wannan wasan ya halatta ku san cewa an ce yana hana ruwan sama ya zubo ba sai ɗaya yaron ya aje kafa sai ce aya ko hadisi eh wannan da ido na na gani na zo wucewa abin ya ban sha'awa na ce ah to ashe kaga sanin aya da hadisi da muhimmancin su ya kai har zuwa ƙananan yara ashe an ci gaba to alhamdulillah kullum mu rika kallon al'ummar mu da wannan kallon akwai nasara da muka ci in kana kallon cewa ba a ci komai ba duk al'umma a lalace take to kullum zaka ta kallon wato irin wannan nafsiyar ta shiga zuciyarka ka kasa wato kwanciya hankali kwanciyar hankali da nutsuwa kullum kai ta tuhumar mutane cewa addinin su ba daidai bane kullum a rika yadda cewa alhamdulillah ana kwatantawa kuma muna roƙon Allah madauki gazawar da muke da ita a wasu wuraren Allah ya kyautata mana ita mu je ina ne yawwa akan wannan aya ko ko ce la tajtami ummati ala dalala sai ce fa innaha la tajtami ala dalalati kama qala jalla wa ala kamar yadda Allah madaukaki yake cewa wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wanda duk ya sabawa shine yushaqiq shaqaqa ma'ana khalafa asalin kalmar daga shaƙi ne a shaƙo shine gefe da yanki ar-rasulu fi shaƙin wa anta fi shaƙin shine ma'anan asalin kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mine suna wani gefen kai kuma kana wani gefen ma'ana kenan ka saba musu inda suka yi daban inda kake da to shine ma'anar wannan aya Allah madauke cewa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ku shirya ta zo masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya kuma bi hanyar wasu wanda ba musulmi ba ma'ana ko in ce ya bi wata hanyar daban ba ta mu'minai ba shine ma'ana ghayra sabilil mu'minin ma'ana mu'minin suna da sabilinsu sai shi mutumin ya bi wata hanyar daban ba ita ba shine mana wa ya tabi ghaira sabilil mu'minin to Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu dora masa nauyin abin da ya dora ma kansa mana abin da ya aikata din nan zai samu sakamakon sa za a jibinta masa abin da jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam kuma za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira tir da ita a matsayin makoma kaga wannan aya sakamako ne nawa na mutumin da ya saba wa manzon Allah ya bi hanyar da ba ta manzon Allah ba ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wadda sahabbansa suke kai sai wani ya zo ya bi wata daban ba ita ba to wannan kun ji sakamakon abin duk da yayi akan wannan hanyar Allah zai jibinta masa kuma sannan karshen sa a jefa shi a wuta Allah ya tsare mu to sai ce faqala wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kun ga ya ce ya bi wani hanyar muminai yace wa sabilul mu'minin huwa sabilu hadhihi al-ummati ita ce hanyar wannan al'umma din allati lam taftariq wa lan tatafarraq fi diniha wadda bata rarrabe ba kuma samsam ba za ta rarraba ba fi diniha addininta ba za ta rarrabu ba addini amma alladhina tafarraqu fi dinihim shi'an amma waɗanda suka rarrabe addinin su daban-daban ƙungiya daban-daban hanyoyi daban-daban fa haula ilaisu ma'adudina fil ijma'i to wannan ba sa cikin waɗannan ijma'in da ake faɗa cewa la tasmi ummati ala dalala mun gane sun fita saboda sun raba addinin su sun ɗauki wata hanya daban ba ita ce hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa qad ja'a fil hadisi ya kuma zo a cikin hadisi la tajtami'u ummati ala dalala al'ummata ba za ta haɗu akan bata ba وهو مروي من طرق أن رويتوش توسع عنه يحسنها عدد من أهل العلم ديوا دقا تكما أبو تا علمي سنة شوتة سنتي حسن شي يعني بمجموعها أبن ديكي نفي دا أبن من طرق إن معنى إنك هذا hanyoyin hadisin to malamai sun ce hadisi ne hasan kamar da na ambata mana dazu wasu malaman sun ce ma sahihi ne ba iya wato hasan ba mun gane tsallaken aida ne ko abin dan ma'anar ta fito ne ma'ana wa huwa marwiyun min turuqin yuhassinuha ya'ni bi majmu'iha wane ne yuhassinuha din adadun min ulama'i ko min ahli ilmi fi sunani ma abuta ilmi a sunna wa fi ghairiha amana kai yazo a cikin sunan littafan sunan ba siha ba kamar sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i da sunan na ibn majah su ake nufi ana wa fi ghairiha ya zo ma a cikin masanid kamar musnad na al-imam ahmad bin hanbal da makamantan su wa dalla hala hada wannan yayi nuni to lokaci ya kure ko ka dai nuna mana lokaci kuta kuta na a a ai wani lokacin ba na kallon wannan na wani gaban na ga mu tsaya a nan sau lokacin ya riga ya cinye gaba ta tun da dama istinbati za a ciro mana daga wannan hadithin ko tun da sabon zance ne wanda mu tsaya akan wannan insha Allah sai zama shine darasin mu na 18 Allah muke roƙo ya amfanar da mu da abin da muka karanta ya tabbatar da mu a hanyar nan ta daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa rayuwar karshen rayuwar mu Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah taimaki shugabanninmu ya tsare su Allah ya tsare mu ma baki daya daga dukkan fitina fitina ta addini fitina ta duniya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to mai duba su ba rubuta